بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 20 ga watan safar shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 348 cikin jerin darussa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne na komai da ruwanka dangane tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'unsa da yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je ƙasar makka don yin aikin ainihin wato hajji da umara da ziyara da kuma wato mujawara daga nan kuma ya ga dace rubuta wannan littafi wanda ya zama abin mamaki kwarai a cikin babi na ilimi Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah inda yake mana bayani akan hukunce-hukuncen alƙalanci waɗanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gudanar za mu tashi inda ke cewa faslun fi hukumihi sallallahu Alaihi wasallama fi nikahi shigari wal muhallili wal muta'ati wa nikahi muhrimi wa nikahi zaniyati wannan gaba za ta yi magana akan hukunce-hukuncen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama dangane da auren shigar shine auren musayi wal muhallil da auren kisan wuta wa nikahil muta'ati wal muta'ati da auren muta'a wannan da 'yan shi'a suke har yanzu wa nikahil muhrimi da auren mai aikin haji wa nikahiz zaniya da auren kilaki amma shigaru fasahan nahyu anhu min hadith ibn umara shi dai ashigar ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta kamar yadda yake cikin hadisi Abdullahi dan Umar wanda yake cikin sahih Muslim zamu ji shi da hadisin Abu Huraira wa Muawiya da kuma hadisin Muawiya radiyallahu anhum ajma'in fa fi sahih Muslim an, an ibn Umar marfu'an la shighara fil Islam yana cikin sahih Muslim da kuma Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal daga Abdullahi dan Umar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu auren shigari a musulunci a jahiliya dai an yi amma musulunci bai yarda ba وفي حديث ابن عمر wannan hadisi na bayan Umar ash-shigharu sai aka fassara aka ce menene ash-shighar an yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaqun mutane ne guda biyu kowa yana da ƴa budurwa sai su yi yarjejeniya zan auren maka da ƴata kai ma ka auren min da taka shikenan mun yi musayi ba sadaki ba ba bashi an yi ɗaya da ɗaya ke haka malam habu da malam shehu kowa ya auri ɗaya su zama surukan juna amma kuma babu sadaki tsakankani wannan haka fassara ta zo a cikin inda aka rubuta hadisin a cikin a cikin sahih bukhari da muslim wa fi hadisi abi huraira a cikin riwaya abu huraira wata ke cikin muslim da nasa'i kuma an ya kula rajulin rajuli zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati aw zawwijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti mutun yace ma abokin maganarsa ka aure min da diyarka a madadinta ni ma na baka diyata aure ko ka aure min da kanwarka a madadinta ni ma na baka kanwata aure wa fi hadisi muawiya anna al-abbas ibn abdullah ibn abbas ankaha abdurrahman ibn al-hakim ibnatahu ita kuma riwayar Muawiya radiyallahu anhu wanda ke cikin sunan Abi Dawud cewa wani mutum ne mai suna Al-Abbas dan gidan Abdullahi dan Abbas wato mai sunan mahaifinsa ne kenan ko shine ya aurar da Abdurrahman dan Al-Hakam Essa wa ankahu abdurrahman ibnatahu shi ma ya auri ɗaya abdurrahman suka yi musayan ƴaƴa wa kana ja'ala sadaqan to amma fa su sun sanya sadaki sun auri ƴaƴan juna kuma kowa ya sa wa ƴar da zai aura da zai aurar sadaki ko mijin da zai aure ta ya biya amma duk da haka fakataba muawiyah radiyallahu anhu ila marwan muawiyah yana sham yana halifa sai ya rubuta sako zuwa gwamnan shi na madina shine marwan dan hakam cewa ya amuruhu bit tafriqi bainakuma yace ya soke wannan auren bai yi ba wa qala yace hadha ash-shigharu alladhi naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muawiyah yace wannan shine shigarin da annabi ya hana saboda haka aka soke wannan aure kuma wannan isnadin shi tabbatacce ne shi simalin ya ce fahtalafal fuqaha fi zalika sanadiyar waɗannan hadisai sai malaman fiqh suka yi sabani fa qala al-imam ahmad al-imam ahmad kamar yadda ke cikin al-mughni da ibnu qudama cikin mujalladin shi na goma ya zo sai ya ce ash-shigharul batilu an yuzawwijahu waliyatahu ala an yuzawwijahu al-akhar waliyatahu wala mahara bainahuma yace ni ina ganin abinda aka hana na shigari shine tsantsagwaron musayen ƴaƴa ɗin ina da abin walicci in auren maka kai ma kana da ita ka auren muni amma ba tare da sadaki ba yace to wannan shine abin da aka hana yace ala hadith ibn umar Ahmad Ahmad yace ni ina riko da hadisin Abdullahi dan Umar akan wannan mas'ala fa in sammau ma'a zalika maharan idan ku akwai sadaki kamar da faru tsakanin wannan al-Abbas ibn Abdullah ibn al-Abbas da Abdurrahman dan al-Hakam malam Ahmad dan Hanbali yake cewa sahal aqdu bil musamma indahu a wuri na wannan kullun auren ingantacce ne inda akwai sadaki wa qala al kharqi kharqi a cikin muktasar din sa kenan yace la yasuhu bai inganta ba walau sammo maharan koda sun bada sadaki ala hadisi muawiya saboda hadisin muawiya ya zo da wani ƙarin ilimin da babu ne a cikin wancan hadisi wa qalu wa qala abul barakat ibn taymiya kakan ibn taymiya ko shine abdul salam da ake cewa ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam to wannan abdul salam ibn abdullahi ibn khadir shine abul barakat ibn taymiya mai littafin al muharrar wanda ya rasu 652 bayan hijira kakan ibn taymiya wannan mashahurin malamin nan kin Allah ya gafarta musu gaba daya to a cikin al muharrar cikin cikin juzu'i na biyu yake cewa wa ghairu shi da waninsa min ashabi ahmada cikin malaman mazhabin hanabila cewa in sammau maharan wa qalu ma'a zalika bud'i kulli wahidatin maharul ukhra lam yasihha yace koda sun ambaci sadaki idan suka dauka daga cikin wato sharadin auren shine canza bud'in canza matan to wannan bai yi ba wa illam yaqulu zalika koda ma basu ambata ba wato ba daidai bane ayi aure irin haka koda ba a ce a madadin bane su auren su ba a yin haka ya ce wa illam ya ƙulu zalika saha amma in ba sa ambata ba in ba sa ambaci cewa zan auren maka yata amma kai ma za ka bani taka to in ba ambaci haka ba suka ce aure ya yi wa turifa fi illatin nahi sai kuma aka sake yin saɓani game da illar to wai me yasa aka hana wannan auren kaga dai bai cikin hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kaza kaza ba a ce wa banati asdiqaikum ba ko ba a ce hurrimu alaikum shigaru amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta to sai aka lalibi menene illar faqila wasu suka ce hiya ja'alu kulli wahidin min al-aqdaini shartan lil akhar shine kudirce cewa kowanne daurin auren daya sharadi ne akan dayan da a ce haka kawai wata rana kaga yar wani ka aura bayan wani lokaci shi ma ya ga yarka ya aura to babu laifi ko mun gane yarka na gidan shi yan shi na gidanka amma aka ce a lokaci guda za a yi shine kamar an ɗauki wannan a matsayin shar'i na yin auren cito shine aka hana wakila wasu suka ce kuma al'illatu tashriku fil bud'i illar ita ce wato musharaka na ainihin musayan aure waja'alu bud'i kulli wahidatin mahara lil ukhra kamar an sanya al'auran wance ta zama sadakin wance al'auran wancan nan ta biyu shi ma sadakin wancan ta farko wala tantafi bihi shi kuma sadaki za a baiwa mace ne abin da ta amfana kudi ko gona ko dukiya ko dabbobi ko wani abu da za ta amfana da shi wannan kuma amfanin ba nata bane amfanin yana komawa ga babanta ko waliyinta kaga bata amfana da shi ba alalun ku mun ji a baya cewa wa atun nisaa saduqatihinna nihila asali ma ana magana ne da madaura aure waliyai da masu rike da marayu da sauran waɗanda ake kai musu kuɗin auren ƴaƴansu ko ƴaƴan ƴan uwansu aka ce haramun ne ka cinye mata sadaki shine asalin ma'anar wa atun nisaa saduqatihinna nihla su mazan aure masu auren su sun shigo ne mata bayan fage ina kuma wanda ya zama shi abinda ma aka samu a auren shine mata ya samu kaga yayi ya so kanshi da yawa sai ce falam yarji ilaiha almahru kaga sadakin bai koma gare ta ba kenan bal adal mahru ila alwali sadakin ya koma zuwa ga waliyinta wa huwa mulkuhu li bud'i zawjatihi shine mallakan al'auran matarsa da yayi bi tamlikihi li bud'i muwalliyati sakamakon ya bada al'aurar yarsa ya halasta wa wani ita ta hanyar aure shi kuma aka halasta mashi wata ta hanyar aure wa hadha zulmun li kulli wahidatin min al mar'atayn kaga wannan akwai mugunta ga su matan duka guda biyu wa ikhla'un li nikahihima am maharin tantafi tantafi bihi kuma an wofantar da aurensu daga sadaki wanda zai musu amfani wa hadha huwa almuwafiqu li lughati alarab wannan shine ma'anan ashigar a harshen larabci fa innahum yaquluna baladun shaghirun min amirin maka ce gari shagir wa darun shaghira min ahliha idha khalat da ce gurfatun shagira wato empty kenan baladun shagirin min amir wato garin da babu sarki daka ash-shighar shine emptiness rashin samun abu yace wa shagarul kalbi wa shagarul kalbu idza rafa'a rijlahu haka ce shagarul kalbu idan kare ya daga kafa sa yadda yake dinnan wa akhlama kanaha fa idza sammau maharan ma'a zalika zalal al-mahzur a bisa wannan fasara da yake ce to idan amma an ambaci sadaki zan auri yarka kai ma ka aurtawa amma kowa ya bada sadaki to a wannan lokacin abinda aka haramta dan shi ya gushe walam yabqa illa ishtiratu kullu wahid kulli wahidin ala al-akhari shartan abinda ya rage shine kamar kowanne ya samu abokin tattau abokin mu'amalarsa sharadi wanda babu shi la yu'athiru fi fasadil aqd wanda sharadi ne bai da tasiri wajen bata auren fa hadha mansusu ahmad wannan ita ce maganar imamu Ahmad ibn Hanbal wa amma man farraqa wa qala in qalu ma at-tasmiya inna bud'a kulli wahidatin mahrun lil ukhra fasada wasu kuma suka ce in dai wato an ambata aka ce kowace daya a cikin su al'aurat dayar ita ce sadakinta to wannan auren ya lalace da annaha lam yarji ilaiha mahruha sadakin bai kai gare ta ba wasara bud'uha li ghairi almustahiqi wato al'aurata ta tafi ga wanda bai cancanta ba bai biya sadaki ba wai lam yaqulu zalika in ku basu faɗi wannan ba sahha to ya inganta auren wallazi yajiu ala aslihi annahum mata aqadu ala zalika wa in lam yaquluhu bi alsinatihim annahu la yasu yace amma dai a kashin gaskiya abinda za a lura asalin abinda ake ce mashigari in dai aka yi irin wannan daurin auren na musaye ko a ambaci cewa musayin ake nufi ko ba shi ake nufi ba bai inganta ba li'annal qasuda fil uqudi mu'tabara li'annal qusuda wasu nuskar da maqsud ko to amma dai qusud ne asali domin abinda ake nufata a cikin kowane wato yarjejeniya abin lura ce ko ba a ambata ba kuma gani ko ba ambata ba abinda ake nufi a yarjejeniya ta kulli sananniya ce mana yanzu kana tara dan babur anan kawai kace mishi kai ni layin juji yana kai kawai sai kace to na gode Allah saka da alkhairi zai yadda kace sai kace mishi in ya rike kace a to ai ba mai magana kudi ba dan kana dauka rage mun hanya kai kaga ba za a yadda ba duk wanda za a ce baka da gaskiya saboda kowa ya san a wannan mu'amalar kowa ya san al'adance abinda yake nufi cinikayya ce ko ka je shago ko ka ce bandaro da Allah mai komun mai komun balkina ka karba kawai sai ka tafi abinka yace a akar maka Allah kuɗi ba sai cewa ne ka miƙo mu kuma ka miƙo mu na ce maka siya zan yi sai amma kai baka da mutunci nan kyauta muke rabawa to kaga koda ba ambaci cewa kasuwanci bane akwai abin da an sani a aikace ga kaida shi shine kaida da ya kawo ana al-usud fil uqud mu'tabara wa shurut wal mashrut urfan kal mashrut lafzan ga wata kaidan ma duk abin da aka san a al'adance sharadi ne ko ba a furta ba sharadi ne a al'adance misali yanzu sharadin a kai maka amarya shine ka kawo motoci ko in an yi aure ba wanda zai kai maka amarya kai ke jira ka kawo to bai yiwa ka aure amarya magariba ta yi kawai sai ka ci gaba da sabgarka wai kai nan ustazu shiru baka ji labarin amarya ba sai ka kira ƴaƴanta ka ce zaka masa rashin mutunci cewa ba ga amarya ka ba sai a ce to ana jiran ka zo ka dauka ni baka da yancin ka ce ai kai a cikin daurin auren da aka ba ga maka sharadin zaka dauka amarya ba da haka wallahi baka yadda ba su kawo amarya in ba ka ba aure ya lalace a sai a ce maka a arma ai sharadi ne sananne a al'ada kuma ka'ida ta ce al-mashrutu urfan kal mashrutu lafzan duk abin da yake al'adance an san shi sharadi ne to kamar an furta shi ne ko ba a furta ba kamar an furta ne to haka ka ta lissafa wannan akan duk wani abu da mutane suka yarda da shi a al'adance cewa ga yadda ake ba za ka zo rana tsaka ka ce kai baka san da shi ba saboda ba a furta maka ba a'a a haka yake kuma haka za a mu'amalance shi saboda haka auren shigari al'ada shi sananniya ce cewa ka auri ƴatan auri taka ko da ba a furta cewa a madadin juna suke sadakin su ba sunan shi auren shigari kuma sunan shi ɓatacce ko mun gane auren shigari ne kuma hukunci sa ɓatacce ne fa batal al-aqdu bi sharti zalika da haka wannan kullun aure ya lalace wattawatu alaihi wa niyyatihi kuma saboda sun daidaita akai da niyyarsu fa in samma li kulli wahidatin mahara mithliha idan an ambace wa kowace sadakin irinta sahha to aure yayi wa bi hadha tadhharu hikmatun nahyi wa ittifaqul ahadith fi hadha al-bab to anan ne za a gana wato hikimar hanin da kuma cewa hadisan sun ainihin wato hadu sai dai har yanzu hadisin mu'awai bai shiga cikin wannan cikin wannan hadawar ba inda za a ƙara shi ne ya zama ba a yi su lokaci guda ba kowanne an yi shi ne a matsayin aure kawai wato ba sai an zo an yi su lokaci guda yadda za su fito da siffan musaye ba kawai kaga ƴata kana so na ga zan baka ta yadda na baka wata na kuma kai ma na ga taka sai ka mai mun da wannan bikin amma dai sai an ce lokaci guda za a yi mun ga gashi mu'awai yana halifa ya raba auren kuma majon sabiya mishi inkari na fata mun gano wannan faslun na zai da ba an yi wannan auren ku ya al'ada shi ta wuce ne gaskiya ban taba gana irin shi ba faslun wa amma nikahul muhallili fa fil musnadi wa tirmidhi min hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al muhallila wal muhallala la a cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da kuma sunan ta al imam tirmidhi da darimi da baihaqi da waninsu sun ruwaito hadisi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa jibin masudin annabi ya tsine ma wanda ya halasta ma da wanda aka halasta masa wato mutum ya saki matar shi saki na uku aure ya kare sai ya je ya hada kai da wani ya aure ta bayan yan kwanaki ya sakan masa abinsa ya koma ya sake sabon aure da ita wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsinuwa akan sa saboda hila ce ta halasta abin da bai dace ba qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun wa fil musnad min hadithi abi huraira har ila yau a cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da littafin ma baihaqi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda marfu'an nabi yace aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allah al-muhallila wal muhallalala nabi ya tsine Allah ya tsine ma mai halastawan shi mijin da zai aura din dan ya saka da kuma wanda aka halasta masa shi mijin da ke jira a aure ta a sakan masa a barsa ta dawo wannan shi ma ingantacce ne isnadin sa hasan wa fihi a cikin dai musnad din ana ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama mithla irin kwatankwacin irin wannan din dai a cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da sunan abi dauda da ibn majah da baihaqi a duk da yake wannan isnadin da aka ambata anan ne rauni ne akwai al-harith al-ahwar al-a'war wanda da'ifi ne sai dai waɗancan na baya suna masa shaida وفي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر صحابي na hudu da ya ruwaito wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Uqbah ibn Amir al-Juhani shi kuma radiyallahu anhu kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace alaihi salatu wasalam ala ukhbirukum bitaysil musta'ab bana ba ku labarin me ake nufi da bunsurin aro ba qalu bala ya rasulullah suka ce muna son mu ji wannan karatu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace huwa al-muhallilu la'ana Allahu al-muhallila wal muhallala la shine mai yin aure dan ya halasta wa wani matarsa da ya saka saki uku da kuma shi wanda ake halasta ma waɗanda dukan su tsinanu ne a gurin Allah madaukakin sarki inda Allah ya riga ya ce fa in talaqaha ba'du fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce hatta tazuka usailatahu wa yuzuka usailata sai an yi aure ingantacce sahihi an tare tarewa ingantacciya sannan wata rana tashi ta hada su sai suka rabu yanzu ko abinda mutane suke shine idan mace saki mace saki uku sai a je a yi ta dabarun da ra'ayi sai a zo a hada a zauna a yi shawara ko kuma ya turo wani ya aure ta ba da sanin ta ba ko ba da sanin ma wanda aka turo din ba dai duk dai tsari ne ake na yaudara da dabaru shikenan daga baya sai a ce ai sun koma sun ci gaba da aure duk wanda yake da hannu a cikin wannan irin mu'amala to yana cikin wannan tsino da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka tsare fa'ula'il arba'atu min sadati sahaba kaga wannan sahabbai guda hudu ga sunan na farko ibnu mas'udin na biyu abu huraira na uku sayyidina ali na hudu uqbatu ibn amir radiyallahu anhum ajma'in dukkanin su sun ruwaito ga sunan qad shahidu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi la'anihi ashabat tahlil dukkanin su sun shaida cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa masu auren kisan wuta aka ake ce mai da Hausa ko umul muhallilu wal muhallalu lah su ne mazan da suke hada wannan arrangement din wa hadha imma khabarun anillahi fa huwa khabaru sidiqin ko ya zama labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa Allah ya riga yayi tsinuwar wa imma du'aun ko kuma addu'a yake Allah ka tsire yace fa huwa du'aun mustajabun qat'an addu'a ce karbabbiya babu shakka akai wa hadha yufidu annahu min kaba'ir min al-kaba'ir al-mal'un fa'iluha wannan ya nuna cewa wannan irin aiki babbar laifi ne kabira ce irin wadda aka tsine ma mai aikata ta kaman cin riba kaman saba wa iyaye kaman annamimanci kaman kaza irin wanda aka tsino a kansu so da aka sai mutum ya guji ya guji wannan abu wala farqa inda ahlil madinati wa ahlil hadisi wa fuqahihim bayna ishtirati dhalika bil qawli aw bit tawatu'i kaman wancan hukuncin da baya ba bambanci a gun malaman Madina da sauran malaman fiqhu duk masana malaman hadisi cewa shin tsinuwar tana hawa ne idan sun yi sharadin an furta ko ko koda ba su sharadin ba wanaye da Allah ka san wance ne mun rabu kuma Allah ya jarabce ni da kaunata dan Allah ga 1500 kaje ku yi komai ka aure ta ku tare ba ma ce ku kama gida ba zan ba ku aran daki na ko ku tafi hotel kaza na kama muku sati ɗaya ku je ku yi honeymoon kawai da kun gama ka sike ta ta dawo jina kaga wannan an furta kenan ko kuma kawai wane eh me zai hana ka auruwanci ai za ku dace matan mutum matan kirki ce wallahi okay to ba ku me to ai naga hayin da kana san take zan ya zan ko na san tunda tayi aure uku mun yi saki uku amma kowa a cikin siyasan dabara suke suna sana a cikin zuciyarsu ko to wannan ma hadda shi duka la'anannu ne haka duk wanda ya sa hannu a cikin auren da wanda ya da limamin da ya daura da da da da da waliyan da kowa in dai ka sani to kana ciki ita ma mata wani lokaci hada ita ke kullawa wata ma ita take samo shi bunsirin aro din wani cousin dinta ne ko wani bestie dinta ko wani dan ta samu dan fakifaken dan angonsa haka da yarsa yadda zai sai a bashi 50 ya aure ta duk wannan jama'a wallahi sharrin shedan ne kuma kamar wani champi in mutum sake mace irin wannan sake sai ga yafi kowa damuwa ya damu yana tsananin kaunarta to me yasa baka lallaba ba da kamar da aka ce at-talaqu maratani fa imsakun bi ma'rufin aka ce ka rike da kyau me yasa baka rike da kyau ba Allah ya kyauta malam ya sake cewa a wal qasdi fa innal maqsuda fil uqudi indahum mu'tabara ko nan ne ko yace domin a abinda suke nema din a cikin dauran auren abin abin abin abin kalla ne kamar yadda muka ji a wancan wal a'malu bin niyyat ayyuka kuma hukunce-hukunce suna da alaka da niyyarsu wa shartu almutawaqa'u alaihi alladhi dakhala alaihi almutaaqidani kal malfuz indahum sharadi wanda aka yarjejeniya a kansa a wurin malamai kaman wanda aka furta ne kamar yadda misalin da muka dauka sharadin da yake sananne a a ba sai an furta ba wal alfazu la turadu li ainiha su lafuzza ba dan su ake fadin su ba bal lidilalati ala almaani ana fadan sai dan su ba da ma'anar da ake so a isar su yan aiki ne kawai fa idza zaratil maani wal maqasid fala ibrata bil alfaz dan abun nufi ya bayyana ba dole sai an furta ba li annaha wasa'il domin wato su kalmomi din a vehicles ne kawai وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها احكامها idan wannan manufar ta cika ba dole sai an furta da baki din ba saboda haka shi ma auren kisan wuta haramun mutane su tuba su daina yin shi akwai wanda aikin suke nan samu da irin wannan irin wannan mafita din to da sabawa addini Allah ya kare malam ya kara cewa faslun wa amma nikahul muta'ati sai kuma auren mutu'a fa sabata anhu أنه أحلها عام الفتي وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتي أشكرر وتفت مكة ألوك تشيبدا كما ديك تكين سوى مسلم من الله صلى الله عليه وسلم يهلستا كما يساك حرمتا كما يدرغو أتكين رواية والنبي يتي يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة mu kiyaye wannan lafazin jama'a shine raba gaddama da annabi ya ce wa inna allaha qad harramaha ila yawmil qiyamati faman kana indahu min kunna shay'un falyukhalli sabila annabi da kanshi yace Allah ya haramta auren mutu'a daga nan har tashin alkiyama wanda di yake da wata matar mutu'a yanzu tana kasan shi to ya sake ta kawai ya sallame ta shawaran mutu'a ya saba wa aure tabbatacce ta wurare da yawa inda suka yi kama kawai shi ne ta wajen halaccin saduwa amma shi babu waliyai babu siga ko shaidu sannan babu sukuna babu nafaka babu rabon kwana babu gado in za a rabu babu saki shi kawai mu'amala ce kawai ta shaf-shaf kuma in gabu tarihin larabawa suna yin shi ne idan sun yi nesa da iyalansu sun tafi yaƙi ko shi annabi sallallahu alaihi wasallam halasta musu ne irin haka an tafi yaƙi ko kasuwa ko bakunta mutum ya riga yana da buƙatar mu'amala da mace sai ya auren muta amma ba a gida suke yi to za mu ji cewa kamar yadda ya tabbata a tarihance wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta yayi kusa da ƙarshen rayuwarsa har ya mutu wasu sahabbai ba su san da wannan magana ba saboda sun ci gaba da yi har zamanin Umar dan Khattab Allah ya kara masa da wasu sahabbai suna yi Muawiya Abu Sa'id al-Khudri in ba na manta ba Sayyidina Abdullahi dan Abbas Sayyidina Muawiya Sayyidina Umar yana zaune aka zume da wata mata ana ce mata Ummu Firaka sai a ganta da ciki kuma san bata da miji waye miki ciki tace wani Amru dan Hurayth kuma sahabi ne aka kira shi kai yaya yace kwarai kuwa mutu'a muka yi yace naje kufa muka yi mutu'a da ita har gashi tana da ciki sai Umar daga nan yace to ashe har yanzu ana yin wannan abun a garin to kar wanda ya saki ba ya haramta ne da ra'ayinsa ba ya haramta ne da haramta wannan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sayyid muslim amma har yanzu ƴan shi'a suna cewa shine ya haramta shine kaza kaza da sauransu sayyidina Abdullahi dan Abbas yana halastawa akwai maganganu wasu da yawa akan cewa daga baya ya dawo ya haramta an yi mai tankiya akan cewa kai ka harasta da iya abin da yake larura shi yana ganin halastin yana nan a babin larura da bukata su kuma waɗanda ya halasta mawa suka buɗe ƙofa gaba ɗaya suka yi ta yi ba ji ba gani shine daga baya sai ya dawo daga fasara to kuma mun karanta a bayan zaku yi tuna sayyidina aliyu da kansa sai da ya ce masa innakal innakam ru'un ta'ihun kai mutum ne da ka samu kanka a cikin bata a wannan fatawar Abdullahi dan Zubair ya alƙawarin cewa in ya sake jin labarin an yi mutuwa yace wallahi sai ne maka haddin zina na musini sai na sa an jife ka a Makka to dai hadisan dai suna nan da asarai suna nan a cikin musannad Ibn Abi Shayba da na Abdul Razzaq sunan Kubra na Baihaqi da sauransu in kana son ganin dogon bayani ka kuma fathul bari mujalladi na tara inda ibnu hajirin ya kawo maganganu a babin da bukhari yayi babu nahi babu nahi nabi sallallahu alaihi wasallama an nikahil mut'ati akhiran haka bukhari ya babi babin da ke bani akan cewa daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta auren mutuwa zaka ga ya tattauna di yayi summarizing din maganganun gaba daya saboda haka abin da yake yafi dacewa da abin da yake shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine haramci amma an samu malamai nan can dai daya waɗanda ba wai suna tinkara abin a matsayin su ce shine addinin su ba amma suna aiki da shi shine kamar cikin wannan sahabbai din sayyidina muawiya mun je mutu'a a Baifa su wani yayi mutu'a a Kufa wani yayi mutu'a a Makka yanzu muke ambatar Abdulaziz ibn Jurayj go cewa yayi mutu'a da mata sama da 70 da zai mutu ya faɗa wa yayin shi cewa to da wance da wance da wance duka na taba wurin su ba ruwan kudu akan haka ha Abdul wannan a a a abin nan Abdul Hamid Ibn Abdul Hamid mai sunan shi wannan mai riwaya din yake an san hadisin shi Jarir ibn Abdul Hamid yake an san riwayar shi yace na gamu da shi amma ba an shi riwayar shi ba aka ce me yasa yace saboda yana yin auren muta ni a guna mai auren muta fasiki ne sai ku aka ce mai aku kai asara hadisai da baka ansa ba saboda jama'a zaman ka lafiya kai ka guje wannan abu tunda dai shi annabin da Allah ya aiko alayhi salatu wassalam shi ya ce haramun to duk wata magana wadda ba tashi ba ko aikin wani ba za ta halasta ma ba waɗancan da suka yi za a nemi musu uzuri ko ba su sani ba ko fata wasu kenan ko rabu makamanta ka amma kai yanzu da za ka je ka yi yanzu kamar da ibn hajar ya bata ya ce an wayi gari babu wanda ke halasta auren mutu'a sai rafida haka ibnu azar ya fada cikin fitul bare ce an wayi gari bayan shekaru ba wanda yake halastawa sai rafida suka sa ci gaba da halastawa karkashin fa mastamtatun bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna hasna ruwaito mushafina ablai ubayy dan ka'ab fa mastamtatun bihi minhunna ila ajalin haka yake a mushafin shi cewa auren mutu'a yake ne shi yasa malamai suke cewa wanda ya tara abu guda hudu to ya tara iyakar shari shine idan mutum ya dauki fatawan malaman Madina akan halascin jin kida da fatawan malaman Makka akan halascin auren mutu'a da fatawan malaman Kufa akan halascin shan maye da fatawan malaman Sham akan ismatul khulafa ce to faqad jama'a ru'usa sharri duk wanda ya dauki wannan ya hada duka kawunan sharri gaba daya Allah ya kyauta akwai darasi mai yawa akan wannan ba ba babin da za a yi ta yi bane amma dai abubuwa ne sanannu daman dalibai ne nan an saba jin su malam ya sake cewa wa khuturifa hal naha an hayo ma khaybara ala qawlaini hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tsakankanin ya hana abubuwa guda biyu luhumul humur al ahliya wa an al mut'ati yawm khaybara to shin da gaske ita mutu'a ranar khaybara aka haramta ta ibnu hadirin yana cewa wannan gwama wadda aka yi saboda su duka abu guda biyun ibnu abbasin ya kasance yana ba da rukusa ne akan su da auren mutu'a da kuma naman jakin gida to menene inganci game da cewa ranar haibara aka haramta mutu'a asayu annan nahyi inma kana ama fat amal fat sai yan magana shine cewa hanin ya zama shekarar fatu makka imamu nawawi yana cewa su biyu ne da halas ne aka haramta aka sake halastawa aka sake haramtawa haka nauyi fara cikin sharhi ga muslim malam yace wa annan nahaya kana wa annan nahaya annan nahaya yawm khaybara inma kana anil humri al ahliya shi kuma na khaybara ya kasance na naman jakin gida ne wa inma qala ali ibn abbas inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha yawm khaybara an mut'atin nisa'i wa naha anil humri al ahliya muhtajjan alaihi fil mas'alatin kaji ko yana kamar hujja ne akan abubuwan guda biyu gaba daya fa zanna ba'du ruwati anna taqyida bi yawmi khaybara raji'un ila al faslain sai wasu suka dauka duka abubuwan guda biyu rana daya aka haramta su a khaybara farawahu bil ma'ana sai suka rawaito da ma'ana thumma afrada ba'dhum ahad al faslain sannan wannan su kuma yazo ambatan gaba daya wa qayyadahu bi yawmi khaybara yazo ambatan muta aka dai sai ce khaybara alalun ko ba ita ce aka ambata game da Khaybar ba waqad taqaddama bayanul mas'alati fi ghazati al-fatih a can baya a fatu makka mun ji wannan a cikin mujalladi da ya gabata tun na uku kenan wa zahiru kalam ibn mas'ud ibahatu ibn mas'ud shi ma a zahirin zancensa yana halasta auren mutu'a fa inna fi sahihaini anhu kunna nagzu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa laysa ma'ana nisa'un mun kasance muna zuwa ainihin jihadi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da mata fa kunna ya rasulullah sai muka ce ya manzo Allah ala nastakhsi shin ba mai fidiya ba fanahana an zalika yace kada mu yi thumma rakhasa lana ba'du an nankiha almar'ata bi thawbi ila ajali sannan ya halasta mana kuma mu bayar da wani abu kaman tufa mu auri mace zuwa lokaci sananne thumma qara abdullahi sana abdullahi karanta fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu la tuharimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin ya kama hujja da cewa ya ku musulmi kar ku dinga haramta abinda Allah ya halasta wato a ganin shi Allah ya halasta mutu'a ko bai halasta wani yazo ya haramta abinda Allah ya halasta ba yace kuma kada ku dinga yin ta'addanci ku wuce iyaka lalle Allah baya son masu wuce iyaka walakin fi sayyaini an ali radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama harrama mut'atan nisa'i a cikin bukhari da muslim har ila yau ya zo cewa sayyidina ali ya bada labari cewa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta auren mutu'a ah kamar yadda ke cikin Bukhari kamar yadda na ambata da kuma sayo Muslim da zaka ga waɗannan babuka wa hada tahrimu inma kana ba'da al-ibahati wannan haramtawar da can halas ne sai aka haramta wa illa lazima minhu an-nasxu marratayn in ku an ce ba haka ba to sai dai a ɗauki maganar nauyi cewa in ya halasta in an ce ibn sudin ya ce halas ne to haramtawa ta biyo baya in kuma sai da haramtawa ta faru sannan halastawa biyo baya to sake haramtawa ya biyo baya mun gane shine cewa dole a ce an yi nasu so biyu daman dai al'aslu al'ibaha al'aslu domin larabawa sun kasance suna da wannan al'adar suna yin ta sai aka zo sai aka haramta sai aka sake halastawa sai aka sake haramtawa halastawa ta biyu ita ce wadda aka yi ta tsawon kwana uku kawai ibn hazirin ya faɗa cewa daga cikin ilar ta aka sake haramtawa saboda abin da ya sa aka ce halas ya gushe shine ba su da mata tare da su ba su da kuɗin da za su yi aure yanzu kuma an yi fatuhu sun samu wadata sun an je yakin haibara an je yakin kaza sun samu bayi sun yi samu sabaya sun yi sadaka da su sauraka ba su da bukatuwa zuwa ga wannan ainihin wato tsarin sannan kuma ga faɗin Allah madauki sarki wal yasta'tidil ladina la yuzuna nikahan hatta yughnahu Allah min fadlihi wanda bai da shi kuma aka ce ya hakuri ga kuma azumi aka ce kuma wa man lam yajid fa alaihi bisau bainahu lahu wuja saboda an kawo wasu abubuwa da za su zama a makofin wancan ainihin ɗabi'ar sai aka haramta sai saki cewa walakin nan nazara hal huwa tahrimu batatin oke walam ya tajbihi ala aliyin walam ya tajbihi ala aliyin ibn abbas radiyallahu anhu wace kuma ba ai sayyidina Aliyu bai ma Ibn Abbasin hujja da cewa an saki abin nan ba ya dai tsame da hujja akan cewa haramun walakin nan nazara sai malam Ibn Qayyim yake cewa to amma abin kallo shine hal huwa tahrimu batatin shin wannan haramtawar na babu wata kofa ne har abada an haramta au tahrimun mislu tahrimil maitati wad dami koko an haramta ne kaman haramcin mushe da jini idan larura ta kama mutum yana iya shiga uzurin da zai halasta gare shi wata harimi nikahil amati ko ko har ila yau kaman haramcin auren baiwa ne gada kaga ai man khashiyal anata minkum ko wanda ya tsoraci zai zama zai zai zai tabarbare ya zama manemin mata ya rasa mutuncinsa aka ce yana iya auren baiwa fayubahu inda darurati wa khawfil anati sai a halasta don larura da kuma tsoron wannan lalacewa wannan shi ne mahallin da za din kuma yanzu jama'a mutane suna wani auren fa da yawa a universities a kasashen waje mutane masu zuwa katu kasashe masu nisa yanzu kamar malaysia mutane da yawa sun je malaysia ko uganda ko ukraine suna yin auren mutuwa yan malaysia particularly matansu da yan toki suna auren bakaken fata da sunan mutuwa mutum za ka je kuma hagun ubanta za a ji a yi aure ba za a ambata ba irin wancan almaskuti din na aiki iyakacin shekarun da za ka yi a ƙasa kawai shine shekarun auren kana gama karatunka za a yi maka kurujin da ya ha'i ta jami'ar islamiyya to shi kenan za ta tafiya ta tabaka ba wani magana sakin aure amma a cikin campus a university za ku yi ta mu'amala ku kowa yana kallon ku a matsayin mata da miji kuma taɓa yadda ta haihuwa amma dai matakka ce za ku kwana ku wuni ku tashi ku faɗa ku shirya ku je ziyarce-ziyarce da sanin iyayenta akwai wanda akwai malamin da ya gaya min cewa su suna malaysia suke ɗora irin wannan auren titin algawa ta malaya ya ce to su gani suka yi wanda ya fi sauƙi a kan zina tun da dai musamman hadda bakin iyayen wato har sai an je gun ubanta an yi magana da shi kuma sai ya ga wane ne saurayin ko prospective mijin sannan zai ba da izini sannan ya ambaci sadaki a ɗaura muku aure amma fa auren nan kowa ya sani kawai shekara hudu ne ko kuma iya shekarun da suka rage maka a university wallahi suna yi suna yi a ƙasashe da yawa a cikin campuses ɗinmu na nan na university ma ana yi sannan akwai yara da yawa wanda wannan abin shi ya kai su shi'a saboda shi'a suna halastawa da za ka je ko browsing kai ba sai ka je littafi ba ko browsing kai a website na shi'a ko a youtube za ka ga videos na malamansu suna fitowa ƙarar suna cewa su auren mutu'a addini ne a wurinsu kuma suna yi har yanzu kuma din in ka je cikinsu in kana so za ka yi amma dai kare ji matsayin shi haramun to wannan ita ce ta taɓar da shin haramcin haramci ne batatan ko ko haramci ne wanda akwai ƙofar iya buɗewa idan akwai buƙata shine yace a hadha huwa allazi lahadahu ibn abbas wannan shine abin da ibn abbas ya tsinkaya da yace ni na halasta shi ne dan larura amma da mutane suka fada da kofar larura sai dai na bada fatawa wa afta bi hilliha lid darura ibnu abbasin ya halasta dan larura kana iya yin auren mutu'a falamma tawassa annasu fiha da mutane suka fadada ko babu larura kawai sai su mai ma'anar larura mutum ya shiga cikin bala'in da dole yana buƙatar mace da zai mu'amala da ita ya tafi wani gari kamar da muka ambata misali mutum ya tafi wata ƙasa karatu ya tafi wani gari zai yi watanni ya tafi wani course ko an turo shi wani aiki ya rasa yadda zai yi dan adam yana da bukatar mace kusa da shi sai gamu da wata suka daidaita sai suka yi auren su na mutuwa ga gurin ibnu abbas wannan babu komai to amma me mara larura kana zaune a garinku muqimun a garinku kuma kana da iyalinka sai kaga wata baka da kudin aurenta aure sahihi sai kai ku arrangement cewa to bari mu yi mutu'a mana kawai haka yan shi'an suke sai ga mutun daya da matan mutu'a bakwai ko kuma wannan satin yayi da wannan next week yayi da waccan haka kullun yana ta canzawa to kaga sun buɗe abinda yake mai mai tsukukin an halasta dan larura su kuma sun mai da shi kawai kamar daduro daduro kawai suke yi abinda suka ga dama to wannan wannan shine abin da Ibn Abbas ya gani walam yaqtasiru ala mawdi'id darura yaga mutane ba su tsaya iya laruran ba amsaka an fatuwa au an futiyahu sai ya janye daga fatawarsa waraja anha ya yi ribas irin da ba da wannan fatawa ya zo a cikin tarihinsa cewa yana da gaskiya abin da yin dama a rayuwarsa shine fatawa game da halascin auren mutu'a domin sai da mawaka suka dinga waka suna jin daɗi cewa su ba sun samu mafita da za su dinga iya shigin su to ka duba ga malam inda za a halasta wannan wannan al'ada ai akwai matsala musamman za a zo a yi ta haifan 'ya'ya a rasa yadda za a yi da su to ba a halastan ba ma ya ƙare domin mutum yana yi yana jin cewa sabo ne mutane zai tuba ya bari amma wanda yake jin cewa ya addini ne kamar da yan shi'a suke kaga zai ga cewa wata falala ce masu suna ganin ma aibi ne a ce ka rayu baka yi mutuwa ba kamar ka samu na ƙasa ne a addininka Allah ya kyauta so a tagace dai jama'a wannan shine game da auren mutuwa ka jimlar ce maganganun za ga cewa haramci shine abin da ya kamata a karkata zuwa gare shi saboda shine ya dace da maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa ma nikahul muhrimi auren mai aikin haji wanda ke cikin ihramin aikin haji ko umara fa thabata anhu fi sahih muslim ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallama min riwayati Uthman ibn Affan radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wanda ke cikin harama baya yin aure baka ko neman aure baka yi a cikin harama sannan kuma ma ba a daura maka aure koda a nan gida Najeriya idan kana cikin harami daga ranar 8 ga wata misali har zuwa ranar 13 ga wata ka ba gama aikin haji bai halasta daura maka aure ko a nan Najeriya ne ya rasa kuma kai ka daura wa wani ba ko ka daura wa kanka duk bai halasta ba haka wanda yake cikin umara wa ikhtulifa anhu sallallahu alaihi wasallama hal tazawwaja maimunata halalan am har aw haraman sannan kuma akai sabani game da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna shin ya aure ta ne a cikin halasci ko yana cikin haramci fa qala ibnu abbas tazawwajaha muhriman ibnu abbas dan yan uwata ko tunda innasa ce yace annabi ya aure ta ne alhalin yana cikin harama mun karanta wannan a can bayan za a yi tunawa wa qala abu rafi'in tazawwajaha halalan abu rafi'in shi kuma wanda shine wato kamar wakilin zuwa neman auren yace a a annabi ya aure ta ne bayan ya riga ya gama ibadarsa ya cira ihraminsa wa kuntu rasula bainakuma yace kuma ni ne dan sako tsakankanin su kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da sunan tal imam tirmidhi malam yace wa qawlu abi rafi'in arjahu li'iddati awjihi magana abu rafi'in ita karkata zuwa gare ta saboda fuskoki da yawa ahaduha fuska ta farko annahu idzaka kana rajulan baligan abu rafi'in mutum ne wanda yayi girma da hankalinsa da shekarunsa ibnu abbas lam yakum hina idin mimman balagal hulma ibnu abbas kuma yaro ne karami har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai balaga ba bal kana lahu nahwa al-ashr sinin shekararsa ba ta wuce goma ba a lokacin fa abu rafi'in idzaka kana ahfaza minhu abu rafi'in ya fi shi kiyaye abubuwa wasani murajjihi na biyu annahu sallallahu alaihi wasallama annahu kana ar-rasul baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bainaha abu rafi'in shine jikada wanda aka saka tsakankani yake zuwa yana kai sako wa ala yadihi daral hadithu shine ya gudanar da wannan zance fa huwa a'lamu min bihi minhu bila shak wanda aka aika yayi siyayya yaje ya dawo wanda aka aika yaje sai baki wanda aka aika yaje tambayo sadaki babu shakka yafi kowa sanin abin da aka yi fiye da wani wanda ba shi ba wa qad ashara bi nafsihi ila hadha isharata muhaqqiqillah kuma shine ya faɗi wannan yana faɗa dan ya tabbatar a cikin da muka ji ya ce wa kuntu ana rasula bainahuma lam yanquluhu an ghairihi shi ba wai ya ji agun wani bane bal basharahu bi nafsi abinda ya faru ne da kan kansa Salisu na uku annabna abbas lam yakun ma'ahu fi tilkal umrati sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa dashi mahaifinsa bai kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ba fa innaha kanat umratul qadiyya umratul qadiyya ce wa kana ibn abbas idza kana min almustadafin alladhina azarahumullahu min alwildan shi a lokacin da shi da mahaifiyarsa suna cikin almustada'afina waɗanda Allah ya ce suna da uzuri su zauna a ƙasar kafirci wa inna ma sami alqissata min ghairi hudurin minhu laha daga baya ji labari kuma aka dinga wannan sabani da shi arabi'u na hudu annahu sallallahu alaihi wasallam hina da kala makkata bada bi tawafi bil bait kowa ya sani a labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka abin da ya fara shine tawafi thumma sa'a baina safa wal marwa sannan yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa wa halaka yayi aski thumma halla ya fita daga ainihin haramci wa min al-ma'lumi annahu lam yatazawwaj biha fi tariqi ko mun sani cewa bai aure ta yana kan hanyar zuwa ba wala ba'da tazwiji biha qabla at-tawaf bil bayt wala bada at-tazwij biha qabla at-tawaf bil bayt ko bai fara magana auren kafin wato ya fara tawafi ba wala tazawwaja fi hali tawafi ko ba yana cikin tawafin ne ya auren ba وهذا من المعلوم أنه لم يقع من تبتونا بفاربا فصح قول أبي رافع يقينا ذاك مغنى أبو رافع تتبت شواسي ذاك جمع واتو هركر واتو أمر الناس ناك يهرك أورا الخامس أبو نبير أن الصحابة رضي الله عنهم غلط ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع sabon da suke magana akan case din sun ce ibnu abbas ne ya kuskure amma ba su ce abu rafi ya kuskure ba as-sadisu na shida anna qawla abi rafi'in muwafiqun li nahyin nabi sallallahu alaihi wasallama an nikahil muhrim kaga magana abu rafi'in ta dace da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya hana wa qawl ibn abbas yukhalifu magana ibn abbas kuma ta saba wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha mustalzimun li ahli al-amrayn wannan yana nuna abu daya dayan biyu in mali naskhi muka dauki magana ibn abbas sai dai mu ce dole an soke hukuncin wai mali taksisin nabi sallallahu alaihi wasallama bi zawadin nikahi muhriman ko kuma mu ce wannan da annabi yayi yayi ne sallallahu alaihi wasallama matsayin khususiyya wakilal amrayni mukhalifu lil asli laysa alaihi dalil wannan kuma daga guda biyu sun saba wa asali kuma babu dalili fala yuqbalu tunda akwai mafita ba sai an kai garan ba as-sabi'u abu na bakwai annabna ukhtiha yazid ibn al-asammi shahida anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha halalan akwai wani cousin dinta mai suna Yazid ibn al-Asam shi ma ya ce ya shaida cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri wannan ƴan uwa ta sani alhalin Annabi ya warware ihramin sa wa kanat khalati wa khalat ibn Abbas yace wannan kuma kanwar uwata ce da ni da ibn Abbas yanzu wannan wani cousin din ibn Abbas ne shi ma irin maganar Abu Rafi yayi zakarahu Muslim al'imamu muslim ya ambaci wannan al'imamu abu dawuda da turmidi da ibn maja su ambaci wannan to kaji wannan shine hukuncin nikahul muhallil afwan nikahul mai sunan shi al-muhrim cewa mutum bai yin aure alhalin yana aikin haji ba wai in ya isa saudiya ba a in an fara asalin aikin haji shine daga ranar tarwiya sannan yake saka ihrami zuwa yayi tahalluli gaba daya bayan yayi ifada sai lokacin bai halasta ya ga wata a cikin haramin nan ya ce yana son ta ba alhaji kuma suna yin wannan gangancin mutum zai zo a amina ya fara kwarkwasa haramun ne ɓata aiki bai halasta wata wanda ya riga ya gani yana so a baya ya yi waya ya ce to gobe asabar ko yau juma'a a ɗaura mana aure bai halasta ba bai halasta ya wani wali na ɗaurin aure ba bai kuma halasta a yi mai ba kamar yadda koda yana da mata bai halasta ya mu'amala da ita a cikin waɗannan kwanakin ba su waɗannan ba su halasta ba kuma suna ɓata aikin haji sau da wajibi ne musulmai su kiyaye koda ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya yi haka to za a gabatar da umarninsa da haninsa akan aikinsa inda ya tabbata din ma balatna mun ji taujihin cewa bai tabbata ba ibnu abbas ne ya samu kanshi a cikin wani wato wahami ya fahimci abin ba yadda sauran mutane suka fahimta ba wataƙila abin da yake gani shine shiga garin maka shi ma ihrami wasu malamai sun kawo mishi wannan uzurin cewa ai shiga garin maka da ne aikin haji shi ma ihrami ne wato kana cikin harami mahallan makaniyan ko da a lokacin ya halasta kai aure kafin ka shiga ihramin amma akwai abubuwan da ba su halasta gare ka ba kamar farauta a cikin harami kamar musu kamar sauransu kaga duk ba su halasta ba to sai ya dauka hadda hadda aure ma a cikin wadannan wasu malamai sun bashi wannan uzurin wajen kokarin fassara me yake nufi da maganarsa domin iya rayuwarsa abin da yake faɗa kenan duk da malamai ɗan uwansa suna cewa ba haka ba za mu dakata a nan insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله